الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangi yabo da godiya sabata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kasance mai kallon bayansa ne kuma mai ba da labari akan duk abin da suka aikata ranar tashi al'iyama yanayin rahama da jin kai ga wanda ya ga dama ku sani kuma gaba ɗayanku ga Allah za ku koma shi ne ya ƙirƙiri halittar sammai da ƙasai gaba ɗaya da babu su Allah shi ne ya riƙe sama gam ba tare da fila ba ba tare da matokari ba ba tare da wasu da yasa suka riƙe ba adalcin ubangiji da hikimarsa da isarsa ya rike fadin sama ga baki daya sama ta daya sama ta biyu sama ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai ba tare da wata tushe ko wani abu da ya rike su ba ina shaidawa babu abun bautawa da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai kuma annan Muhammadu bawan Allah ne kuma manzansa ne shine ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko mana da ita Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shiriya da addinin gaskiya duk wanda ya bi manzon Allah ya dace duk wanda ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana masa albishir ya rabauta duk wanda kuma ya kauce masa to ya halaka kuma ya tabi Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dab da tashin alkiyama saura kiris a tashi kiyama Allah ya turo annabi a gyara wani abu ya ce an turo ni an aiko ni dab da tashin alkiyama bu istu ana wasa a ka hatain ya ce da ni da tashin kiyama kamar haka ku duba tsakanin yatsata ta tsakiya da manuniya duba haɗuwarsu dab da dab ya ce saura kaɗan na rigata ko saura kaɗan ta riga ni wai don an nuna maka cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne da ya zo a ƙarshen zamani babu wani annabi da zai zo bayansa kuma babu wata rayuwa da mutane za su daɗa yin wata rayuwa bayan al'umma annabi mu ne na ƙarshe da mu allah zai naɗe duniya da wannan al'umma ya rage ga ya baka nisan kwana ko kuma ya taƙaice maka kwana amma watakila da kakan kakan kakan kakan kakan ka ko kuma da jikan jikan jikan jikan jikanka jikokinka da su za a nade duniya ina shaida wannan bawan Allah na Muhammad sallallahu alaihi sallama aikakke ne daga Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi shi da sabansa bayan haka ya koyan uwana Allah tabaraka wa ta'ala yana fada a cikin ayar suratul buruj ayar 12 lallai damkar ubangijinka mai tsanani ce inna batsha rabbika la shadid ma'anar ayar lalle kamun ubangijinka lalle rikon Allah lalle damka in an ce batsh a larabci ana nufin damka kamar ka ce wani dirar da na damke ka za ka gane kuranka to lalle riko lalle damka ta Allah shi fa Allah ne yake faɗa ya ce lalle damkar Allah dirar da Allah ya damki bawa a kiyama to wannan abu ne mai tsanani sai mu shirya rashin daɗin duniya a karan kallahu ita ce duk inda ka kai da jin daɗi da morewa wataran sai ka mutu nawa muka binne wani ya fi ka lafiya ya mutu wani ya fi ka arziki ya mutu wani ya fi ka gata ya mutu wani ya fi ka matsayi ya mutu wani ya fi ka tsoron allah ya mutu wani ya fi ka barna ya mutu wani ya fi ka san duniyar ya mutu ina wane ina wane ina wane ina su wane ina wane ina wane ina wane fa ka'annahum lam yukhlaqu aw lam yakunu kai ka ce ba a halice su ba ko ba a taba yin su ba kowanne ɗaya daga cikinmu ɗayan biyu ne imma hamil wa imma mahmul ko a ɗauke shi a makara ko kuma ya ɗauki makarar ya kaita duk wanda ya ɗau makara ya kaita makabarta ya rakata ya ɗauka shi ma wallahi gobe jibi gata wata rana shi za a ɗauka a ɗora a kafada ana kuka a je a binne shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil ya allah ya allah ka azurta mu da tuba kafin mu mutu to ubangiji ya ce lallai Allah tabaraka wa ta'ala zai yi damka-damka mai tsanani a wata ayar cikin suratu hudu ya ce wannan kiyama ita ce zalika yawmun majmu'un lahun nasu wa zalika yawmun majhud ranar da majmu'un lahun nasu mutane duk sai sun hadu saboda wannan rana ba wanda zai saura wallahi da mutumin kirki da na banza ba wanda bai zai zo ba kowa sai ya zo yawmul jam dalika yawmul jam yawmul taghabun ranar haduwa ranar babban taro yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة ranar da uwa za ta guji ɗa ranar da uba zai guji ɗa ranar da ɗa zai guji uban shi malam kana ganin babanka kana dannawa da gudu ba za ka yadda ku haɗu ba kana ganin matarka ba za ka taɓa barin ku haɗu ba kana ganin abokinka za ka gudu kana ganin sahibinka za ka gudu wannan rana 'yan uwana tana gabanmu yanzu wanda yake tunanin wannan rana zai kwanta yana bacci baya sallah da daddare yanzu wanda yake tunanin wannan rana zai zo yana cin haram yanzu wanda yake tunanin wannan rana zai zo ya karɓi kujera ta mulki yana zaluntar al'umma mutum nawa suka yi mulki akan kujerar nan kafin kai nawa suka mutu nawa aka cire su da gindin bindiga nawa aka musu juyin mulki nawa aka harbe nawa haka kawai suka faɗi suka mutu suna ina yau kai yanzu ba za ka ji tsoron Allah ba kai ma za ka sauka idan dukiya kake gadada da ita in kasuwa kake ji da shi in arziki kake ji da shi nawa suka yi tashan arziki suka mutu yanzu ko tarihin zababu mutum nawa ne suka tara duniya suka mallaki duniya duk kudinka ka kai karuna da ƙura'ani ya ce wa atainahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa iz qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin dukiyar karuna makullai na kudi makullai na suto suto na karuna makullai na gidan ajiyar kayan karuna karti maciya dawa qur'ani yace ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa masu bala'in karfi ba su isa su daga makullan kawai ba ko gidajen ba makullan iyayenmu da kakanni da malamai in suna so su yi mana bayani mu gane ya dukiyar karuna take sai a ce kowa ya sa hannunsa ya toshe kunnensa haka za ka ji wani gum to wai karan dukiyar karuna kenan aina karun ina karuna sun gina gidaje sun gina sun yi duk abin da za su yi a da sun yi duk abin da ka sani dan adam yana alfahari da kudi sun yau suna ina sun tafi wallahi abin tausayi ne kai alaji يهول عن قريب من قصور مزخرفة إلى بيت التراب فيوضع فيه مهجورا وحيدا أحاط به شهوب الاقتراب عندما يزول سنو أهنكلي يحول عن قريب من قصور daga a hankali za a ɗauko ka daga dogayen gidaje da ka gina manya-manya tafka-tafkan gidaje da ka gina a zaro ka daga ciki muzakrafa gidan da ka kashe wa kuɗi kun kashe wa gidaje miliyoyin kuɗi ba ka iya taimakon Allah da ko naira amma kana iya taimakon ƙasa da biliyoyin kuɗi kana iya bawa in na ce ƙasa na nufin ginin gidanka wani ma a banza yake ta gina gidajen yana rufewa kawai Ai, a gina a gina a gina a kule mun a gina a gina a gina a kule mun alaji ka gina ka gina ka gina ka kule ba gidan lahira kake gina ba za ka mutu ne wani ya zo ya aure wannan jar matar taka ta yi guda ta kadai ta kada jiki ta kada jiki kai ka mutu kana kabari wallahi tallahi nawa aka yi wa nawa suka tara ba su yi wa kansu tanadi a kiyama ba suka mutu wasu kuzo suka aure matan ya zo ya ci kazar da baka ci ba ya ci naman da baka ci ba ya hau motarka matarka ta gaje 'ya'yanka sun gaje wani ya zo ya zauna ya kwanta a gadonka da ka tafi kabari me duniya a cikinta me ke tattare da kashi ballantana a daure shi a dauri kashi ko a bata igiya ka ƙara tunani baka kai karuna ba ya yi kudi ya tara dukiya aka ce karkai alfahari allah baya san masu alfahari ya ce inna ma'uti toho ala ilmin indi ilimina ne ya bani kudina ilimina ne ya bani kudina ƙoƙarina ne ya bani kudina allah ya ce yanzu shi karuna bai gani ba Allah ya halakar da waɗanda suke kafinsa wanda sun fi shi ƙarfi kaji ƙur'ani ashe akwai wanda suka tara duniya sama da ƙaruna man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jama'a ƙur'ani yace sun fi ƙaruna ƙarfi kuma sun fi shi tara duniya suna ina mun gama da su inji rabbul izzati wallahi kai ma sai an gama da kai in ku kai talaka ne kai kan ba wanda ya fi kowa ma abin tausayi akan ka abin tausayi talaka ya zauna baya bin Allah shine bala'i shine musiba zero zero zero plus zero is equal to zero haka za ka tashi a banzan bazara kai duniyar ma baka same ta ba sai bakar wahala to Allah ce zalika yawmun majmu'un lahun nas wa zalika yawmun mashhud Allah ce yan wuta ran tashi alkiyama in aka sa su a wuta zaka ji suna babban kuka da karamin kuka suna ihu wayo wayo wayo sai ka ji kuma suna shisheka ina irin kukan da yaro in yayi kuka yayi kuka sai ka yana dan zuwa yana dawa da numfashi to haka kukan yan wuta yake wani lokacin ka ji ihu lahum fiha zafirun wa shahiq ihu da kara sannan su zo suna shisheka a cikin wuta Allah ce khalidi ne fiha ma damatis samawati wal ard har abada ba za su fita daga cikin wutan nan ba har abada in ji Allah ba za su fita ba amma yan aljanna su ma har abada suna ciki khalidi na fiha wanda Allah ya masa arzikin aljanna ba za su fita ba Allah ka samu cikin aljanna wannan kyauta ce ata'an ghair majdud Anas an Malik yake cewa wata rana annabin rahama yayi mana huduba Anas ya ce ban taba jin irin hudubar da manzon Allah ya mana ba kaji abin da annabi ya ce wallahi da kun san abin da na sani da kun yi dariya kaɗan da kuma kun yi kuka da yawa haka annabi ya tashi hawan mambari suka ce ba su taba jin wannan hudu ba mai tada hankali irin ta ba annabi ya ce in kun san me na sani to da dariyar ku ta kaɗaita ta karanta ta kaɗanta da ku kukan ku kun tafasa kuka kullum da kun san me na sani sahabbai suka kifa kai a wannan masallaci a wannan rana ta juma'a suka fashe da kuka suka yi ta kuka a wata riwayar labari ya zo wa ga annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbansa sun yi wani abu ya tashi ya hau mumbari yana musu fada yana cewa ina shaida muku an bijiro min da aljanna an kuma bijiro min da wuta an nuna min aljanna an nuna min wuta ban taba ganin alheri da sharri irin yau ba tun da nake ban taba ganin alheri mai yawa irin yau ba kuma ban taba ganin sharri mai yawa irin yau ba wallahi tallahi da kun san me na sani ya ku al'ummata da dariyar ku ta yi kaɗan kuma da kukan ku yayi yawa a ranar sahabbai ba su taɓa yin kuka irin wannan rana ba suka rufe kawukansu suka yi ta zabga kuka a masallaci imamul hassan al-basri yake cewa ai mutuwa ta kunyatar da duniya ai ai mutuwa ita ce maganin 'yan tara duniya ai ya ce faddahal mautu duniya da ba dan akwai mutuwa ba da an gama da wasu ai amma mutuwa ita ce kat kana cikin tsakiyar ganiyarka kana cikin tsakiyar morewarka da jin daɗinka sai ka ji kat yaruwa ta yanke yadda ka san ɗauke wutar lantarki malam wani yana cikin tafiya ya faɗi ya mutu malam wani yana cikin mota yana ɗiban ac da sanyi kawai ya mutu wani ya taka totur danja ta bashi zai tafi kawai ya mutu wani da kansa ya kai kansa asibiti yana da na gaban likita yana tambayan sa ya jikin naka me kake ji alhamdulillah da sauki kawai dan abu ne kadan yake damuna kit ya fadi ya mutu wani yana gaban likita yana a bashi katin sa zai je ya ga likitansa a nan gurin ya fadi ya kwanta ya mutu har yanzu bai ishe ka wa'azi ba nawa ne aka dauke su da mura mura ce kawai ta kai shi asibiti wani ya dan ji ba daɗi ne kawai haka sama sama ya dan ba daɗi ce bari je a duba shi ashe mutuwa yi la ilaha illallah kai ka san ya zaka gadisa kai ka san karshen ka ke kin san karshen ki to me yasa ba ma yin shiri dan kiyama kun taba ganin wanda ya mutu ya dawo an taba ba ku labari ko a ingila ko a america ko a chadi ko a china ko a kamaru ko a gabon ko a kaza ko a kaza wani ya mutu ya dawo to wallahi kai ma in ka mutu ba za ka dawo ba da ana dawowa da ka dawo da babanka da ka dawo da mamanka da ka dawo da malaminka kuma ba ruwan mutuwa da matsayinka malami kake shugaba kake mai kudi kake talaka kake in ta zo kawai ɗiba take kawai lokaci ya zo kawai yankewa hadimun lazzati kenan mai yanke jin daɗi imam hassan al-basri yake cewa duk mai hankali ai babu shi ba samun wani farin ciki dawwamin mai kuma inda zai tuna mutuwa ai mutuwa ta yanke magana farin ciki da morewa a duniya ai in ji hassan albasari haka magabatan wannan al'umma ya koyan uwana da za mu kawo muku tarihinsu suna da ƙarfin imani da jin tsoron azabar allah ga tsabar ibada tsoron azabar allah sai gadar musu da yawan sallah yawan zikiri yawan sadaka yawan karanta ƙur'ani yawan sada zumunci yawan aikin alheri ba irin ni da kai ba a zo a yi mana wa'azi mu nuna kamar muna tsoron allah amma mutum yana tsallaka masallaci sai je koma barnar da yake yi baka da yawan sallah baka da yawan sadaka baka da yawan salati me ka tanada kullum kullum kullum sai dai ka ta tara kudin ka na account na duniya kana ta tara account kullum kana ganin alat alat alat alat alat ba za ka tara inda za ga alat mai kyau a kiyama ba wallahi malam wasu abin da suke tarawa a duniya da sun tara shi a lahira da sun more amma kash galiban waɗanda suke tarawa su tara su tara mutuwa suke su bari wallahi duk wanda ya himmatu da tarawa ya ajiye ya tara ya ajiye ya sai guri ya ajiye ya gina guri ya ajiye ya yi kadara ya ajiye ya sai motoci ya sai kaza ya yi kaza ya ci tarawa ina tabbatar maka wallahi wasu kake wa wahala dan dai kai yanzu kafi karfin abin da zaka ci kafi karfin rigar da zaka saka kafi karfin gurin da zaka zauna kafi karfin kaza to me kake tarawa ga masallatai suna cikin bara ga wurin ibada yana cikin wahala ga mutane suna cikin kunci ga asibitoci ba magani ga 'ya'yan talakawa ba su iya karatu ga 'ya'yan ga marayu sun yawa ga waɗanda matan da mazajen suka mutu suka bar su ga su birjik ba za su iya aure ba saboda ba su da hali ga masu kuɗi kuma a su birjik suna ta tara kuɗi suna ta sayan motoci sababbi na zamani suna ta kaza suna ta kaza wani aka ce duk rigar da ya saka akwai motar da zai hau irinta wallahi wani aka ce bai san adadin motar da yake hawa malam an yi lokacin da yanzu fa mutum sai hawa motar miliyan 100 kaza ba fa miliyan 2 miliyan 3 ba naira miliyan 100 barkate mota daya kuma abun mamaki malam bai zai hau ya rike siyarin ta ya tuka ya more ta ya taka malejin ta ya gudu ba yana zaune a baya da kai da wanda ake goyonsa a bayan keken shanu da wanda ya hau bayan jaki duk daya dan duk tuka ku ake yi baka gane ba ne ganewa ne baka yi ba wallahi babban tanadi shine tanadi wa lahira shine mutum ya more ya halin mu ya koyi uwana abun mamaki gare mu yau mun san da mutuwa amma ba mu aiki don mutuwa mun san da aljanna amma ba mu aiki don mu nemi aljanna ga wuta mun santa amma ba ma jin tsoron wuta in ka ga ta'adi da mutane da barna da ake ta yi zubar da jini kashe al'ummar annabi hada kai a cuci mutane a zalunci musulmi mai sallah baya tunanin akwai wata wuta da Allah ce kul naru jahannama ashaddu harra ya daina tunaninta a haka za mu tafi a haka za mu je mu tarar da ubangiji tabaraka wata'ala yau ko jarrabawa ne aka zo aka yi kasan baka abin kirki ba ai baka so a manne result to akwai babbar result da za a manne ranar tashin alkiyama ya ku yan uwana ya ku waɗanda ku imani da Allah ku tuna ƙarshen mutanen farkon ku da na ƙarshen ku rinka tunawa ku tuna ita mutuwa fa tana kama babba tana kama ƙarami ku tuna mutuwa ba ta bar mai son duniya da wanda baya son duniya ba ba ruwanta makabartunmu duk sun cika malam duk inda ka je makabarta za ka ga gawawwaki ne iya ganinka a ce ina alajuwa ne ya kwanta ina alajuwa ne ya kwanta ina abokinka wani ya mutu ina wani wani ya mutu wani saurayi ne matashi lafiya kalau ana ganiyar kuɗi ana ganiyar duniya ana ganiyar boko ana ganiyar kaza an tafi ɗaurin aure an kwankwasa hadari kansa ya gutsure ya mutu wani an zo an harbe shi bai sani ba wani an kama shi wasa-wasa zai dawo an kashe shi ya tafi kenan ba ruwan Allah kai ka san yaya za ka kare wani barawa ya shigo gidansa ya kashe shi wani guba ya sha ya mutu makabartu sun cika ga gidaje kuma ana ta ginawa yanzu makabartu sai maleji ake ta yi a wurare manyan birane a cusa a cusa a cusa a cusa a cusa a cusa ba wurin kwantar da ɗan adam ga duniya kuma tana ta haɓaka yaya za ku yi ranar da kuka wayi gari kuka ganku a cikin turbaya kai mutuwa ta ishe mu wa'azi miqdad yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yau ai a kiyama za a matso da wannan ranar da kuke ji za a matso da ita ƙasa ƙasa kamar kamar gwargwadon tsawon mil shine dan itace na kura tandumishi abinda ake sa kwalli din shine mil ko mil da ka sani na awon tafiya ko kuma mil na shi wannan dan kura tandu na sa ido na sa kwalli a ido rana za a matso da ita tsakaninka da ita bai wuce wannan itacen ba annabi ya ce za ta kona mutane ta gasa mutane kuma ba mutuwa don an riga an yi mutuwar wahala kawai wannan a lokacin da mumini da fasiki da fajiri da kafiri da kowa kowa sai ya sha wannan zafin ranar amma mutane za su kasance ne a ƙarƙashin wannan rana a bisa gwargwadon aikinsu gumi dai gumi dai annabi ya ce wani gumi in mai tsoron allah ne gumin zai tsaya masa iya idan sawo wani kuma iya gwiwa gumin zai kai shi wani iya ƙugunsa gumin zai kai shi wani kuma manzo Allah ce aljamahu iljama gumi zai lullube shi gaba daya wani gumi zai kawo mai iya kunne iya tsoron Allah ka iya karancin yadda gumin zai haɗiye ka malam mutane zaga suna linkaya a cikin gumi yadda ka san an yi ambaliyar ruwa a gari gumi ne kawai na mutane wai duk ana jiran tashin alkiyama Allah ya zo ya yi hisabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai wanda gumi zai rinka shiga bakin sa haka ya taliyan gumi kuma ba zai mutu ba cikin ya cika sai dai gumi ya shiga ya fito saboda ai mutuwa ɗaya ce a riga an yi ta akwai wannan rana tana zo ya ku musulmi magabatan mu na kwarai ana bayani akan tsoron Allah su wato suna yin sane akan yawan kuka suna yawan kuka suna zubar da hawaye ga tsoron azabar Allah kullum suna tunatar da kansu azabar Allah ba su yadda duniya ta dauke musu hankali ba ba kai bane ba kullum ka dauko abubuwan da suke yaye maka suke dauke maka hankali da lahira kallace kallace na banza kallon kida kallon rawa kallon tsiraici idan ka koma gida mai kun ka dauki qur'ani ka karanta ka yi ne a rayuwarka a kasuwa kana neman kuɗi ka yi ne a ofis kana cikin gajiya kuma koma gida ka je ka sa talabishin a gaban kana kallon arewatan tifo kana kallon wacece wacece kana kallon drama kana kallon wacece kana kallon wacece duk ka bata lokacin ka aikin banza haka bacci zai zo dauke ka ka kwanta asubahi ma da kyar zaka tashi in mai kokarin tashi ne baka zuwa sallah ba zikiri haka zaka kwanta ƙato kaya guda haka za ka zube ba salati ba zikiri ba ambaton Allah kwanakinka suna tafiya shekarunka suna tafiya to mu sani cewa lallai tabaraka wa ta'ala Allah ya mana tanadin ranar da zai zo mana lissafi akan dukkan abinda muka aikata bayan Allah na kwarai gaggawa suke wajen aikata aikin alkhairi kuma suna roƙon mu suna masu jin tsoron mu suna nuna cewa Allah shi shine shi kadai tabaraka wa ta'ala suna faduwa ƙasa suna yin sujjada suna sadar da zumunci walladina yasiluna ma amara Allah bi an yusala yace wa yakshawna rabbahum suna jin tsoron ubangijin su wa yakhafuna su alhisab suna jin tsoron mummunan hisabi kaji Allah ce su alhisab akwai hisabi mummuna lissafi marar dadi ranar tashin alkiyama ku sani cewa wallahi babu wani mutum dai a cikinmu da zai iya jurewa azabar Allah wutar lahira ba za wutar duniya ma ba ma iya jure mata ballanta wutar lahira wutan lahira fa sai da aka yi ta sa ta a ruwa ana wankewa a sa ta a ruwa ana rage mata fawa a sa ta a ruwa ana rage mata fawa a sa ta a ruwa ana rage mata fawa sau barkatai aka gama wanke ta shine aka mai da ita wutar duniya yau ga ta nan ko dutsen guga aka jona baka ga wutar ba kana ɗora hannunka a jiki zancen ka ya ƙare sai dai hannunka ya gutsure yanzu za ka iya a jefa ka cikin wutar duniya je ka gidan rodi su nuna maka ya ake sarrafa wuta ka ga yadda ake jefa karfe wannan tsohuwar mota tsohon keke tsohon keke na pep tsohon kwano tsohon rodi tsohon wane ne duk da ake haɗawa ba ana kayan gwangwanin su ba zuwa ake aje a zuba su a gidan rodi ka je ka ga yadda wuta take cin su wallahi karfe da ido na na gani karfe yana ihu sai dai ka ji da ido na wani ɗalibi na ya kani ya ce malam zo mu je in nuna maka wa'azin da kake ka ga yadda da wutar duniya take cin karfe karfe yana kara a hakan ma sai ana zuba ruwa fa ana zuba ruwa ana rage ta karfe zaka ji yana kara yana shahuda karfe ya zama ruwa ya narke zaka iya jure wutar duniya to wallahi wutar da Allah zai saka a kiyama ba irin wannan bace la yaslaha illa al-ashqa alladhi kazzaba wa tawalla wa sayujannabu al-atqa abu zarar gifari yake cewa manzo Allah yana cewa ina ganin abin da ba kwa gani sama ta yi ƙara ƙara ƙara ya cancanta gare ta ta yi ƙara ta yi ƙara ya ce an wayi gari babu wani bigire a sama ba wani gurin da zaka shimfiɗa hannayenka arba asabi waɗannan hannaye ƙwaya hudu ya tsauka ƙwaya hudu babu wurin da zaka shimfiɗa su a sama face wallahi akwai mala'ika yana yi wa Allah sujjada Allah ya cika sama gaba da masu masu sujada wai me yasa aka faɗa wannan hadisi nan karka roƙi ka ɗauka sujada ka za ta yi wa Allah wani abu ganiyun anil alamin yawan sallanka yawan karatunka yawan zikirinka yawan kaza ɗinka wallahi ba zai ƙara Allah da komai ba shi da yake da mala'iku ko kun san cewa mala'iku sun fi ɗan adam yawa ko kun san cewa mala'iku kowane ɗaya a cikin ku yana tare da mala'iku a jikinsa masu raka shi wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna kowane mutum da ka sani da musulmi da kafiri akwai mala'iku a tare da shi kenan sun fi mu yawa to Allah ya cika sama ga baki ɗaya mala'iku ne suke mai sujada dan a nuna muku ba a buƙatar wai ko wani ya ce zai yi wa Allah sallah ya masa gori ko ya wai salati ya wa Allah gori kamar yadda wani dan bid'a yake cewa wai mu mun yi wa Allah salati mun yi wa Allah salati har bashi muke bin sa ƙarya kake mutumin banza kai ka isa ka ba Allah bashi ka isa mu shirya mu kimtsa manzo Allah yake cewa hukka laha anta itsa kowane wuri da ka sani akwai wurin bautar Allah tabaraka ta'ala a ciki yace wallahi da kun san me na sani da kun yi dariya kaɗan da kun yi kuka mai yawa yace kai wallahi da ba ku ji daɗi da matan ku a shimfiɗa ku ba yace inda an sanar da ku abin da na sani wallahi ba za ku kwanta da matan ku a shimfiɗa ku ji daɗi ba mantawa za ku yi in bala'i yayi bala'i ba a tuna ɗanɗano in bala'i yayi bala'i ba a tuna jin daɗi in abun tsoro ya zo da firgici ko hulaka baka ɗauka wandon ka ma baka sani da wando a jikinka ko babu ku kam shaida ne kun sani ai abi barza fadla ibn ubaid al-aslami yake faɗa kafar bawa ba za ta gushe ba ran tashi alkiyama sai an tambaye shi abubuwa kamar haka sai an tambaye ka akan rayuwarka me ka karasar a rayuwarka me kai a rayuwarka wannan tambaya ce wallahi kowa sai an tambaye shi kuma na gaya muku a cikin huduban nan babu wani ɗaya a cikin mu wallahi face sai Allah ya masa magana sai ka yi magana kai da Allah gaba da gaba sai ka tanadi me zaka ce wa Allah idan duniya ana zagaye ana waskaye ana kwana to a lahira ba a kwana kowa sai ya zo kowa sai ya ƙetare siraɗi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya in kullu man fis samawati wal ardi illa ati arrahmani abda laqad asahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al qiyamati farda kowa sai ya zo masa shi shi kadai yanda tsohuwarka ta haife ka kai daya haka zaka je ka tsaya a gaban Allah kai daya ai maka bayani a tambaye ka kuma ka bada ansa in babu jawabi ka shiga wuta tuntunin fa Allah ya tanadi gidan kowa a aljanna gidan kowa a wuta tuntunin kowane mutum da ya dauke gani yana da gida ne guda biyu akwai gidansa na- na- na- na na- na wuta akwai kuma gidansa na aljanna haka annabi ya faɗa ba bata lokaci babu takura in an je kiyama karka dauka wai akwai matsi wai wani zai takura ma ba ka samu gidanka na wuta ba ina tuntunin kafin ayyuka an riga an tanadi gidanka idan kayi mai kyau sai a kai ka gidanka na aljanna shikenan gidanka na wuta a rufe shi idan kayi mummuna sai a kai ka gidanka na wuta gidanka na aljanna a rufe shi Allah ya gama yin tanadi tuntunin da ya halicci duniya ya shirya mata akwai kiyama tana tafe ku daina yaudarar kanku kuna bata kanku lokaci ku yi shiri ku nade kafar wando ku yi sallah da daddare ku yi azumin nafila ku yi sadaka ku yi salatin annabi ku sada zumunci ku bi iyayenku ku yi ayyuka na alkhairi ku tausaya wa talakawa ku tausaya wa mabiya kowa ya yi amfani da damar da ya samu ya shuka alheri kafin numfashinsa ya gare za a tambaye ka akan rayuwarka me ka karar za a tambaye ka aikin da kai duk aikin da mutum ya sai an tambaye shi idan sata kai za a tambaye ka in zalunci kai za a tambaye ka in kashe mutane kai za a tambaye ka in ma me kai za a tambaye ka idan riba kake ci za a tambaye ka idan haramu kake ci za a tambaye ka in zina ce aikin ka in luwadi ne in neman maza ne in wane ne wallahi sai an tambaye ka in kuma aikin alheri kake shi ma sai an tambaye ka dukiyar da ka tara tambaya biyu ne akan dukiyar jama'a shine abin tausayi tambaya biyu ta ina ka samo ta kuma ta ina ka kashe kun ga duk sauran abubuwan tambaya ɗaya ne amma ita dukiya tambaya gida biyu ne yake binta na farko wace hanya ka bi ka tara kuɗinka ciwa-ciwa kai barna kai zalunci kai kwangila ƙarya kai kayan banza ka kawo mutane ka sayar musu ko ko kuma zuwa kai kai rubda ciki akan kuɗin bayan Allah ka cinye ko dama ka samu ka zo ka handame ka zama ɗan handama ɗan wawura ɓarawo kuna ta kama barayi kuna daure su a kurkuku kuna ta rufe su ga manya-manyan barayi a ofisoshin gwamnati akwai barawon da yake haura gida da bindiga ko barawon da yake haura gida da gora wannan karamin barawo ne akwai babban barawo mai sata da biro ac yana dukansa kuma yana sata ya sha ac ya ta in ya kafe biransa guda daya sai ya kafe naira miliyan 500 da biransa guda daya da ya rubuta ya kwashe su gaba daya akwai waɗannan barayin su ma wasu sariƙo wasu sariƙatu ne ai amma sunan barayi ne masu rijista barayi ne masu dama Allah yana nan yana kallon kowa to za a tambaye ka sannan ya ka kashe kuɗinka wa mutanen banza kashe kuɗinka ka san wani zai tara kuɗin sai ta kashe su a banza ba zai gina masallaci ba ba zai gina makaranta ba ba zai taimaki iyayensa ba ba zai taimaki iyalinsa ba a banzan bazara kuɗinsa suke tafiya shi ma sai Allah ya tambaye ka ya kai dan uwa jikinka ya ka tsufar da shi ya aka yi ka zama tsoho da ibada ko da shaidanci ko da aikin banza ya aka yi furfura ta kama ka me kai wa Allah a cikin wannan shekaru naka da Allah ya baka kowa ya kimtsa zai bada amsa nana Aisha take cewa za a tashi mutane ran tashi alkiyama tsirara loba loba babu kaciya ba riga ba wando babu rawani in mai rawani ne babu takalmi in soja ne ko dan sanda ba bindiga ba komai ba yan rakiya ba bodyguard babu dujala babu wane ne komai babu tsirara empty zaka zo gaban Allah nana Aisha take cewa ya rasulullahi ai kuma akwai abun kunya wani zai ga tsiraicin wani manzo Allah ce ke Aisha yau wa yake tunanin wannan al'aura a wannan ranar wa ma yake tunanin wani yana da al'aura ranar da ba fitsari ba kashi ba bawali ba tsuguno falatas ma'u illa hamsa tafiya za ka yi ta ji shif shif shif shif shif ana ta tafiya ina za a je allahu alamu kiyama kenan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yau mai idin tuhaddisu akhbaraha ranar za ta ba da labari akan kanta sabai suka ce annabi ya ce kun san me labari suka ce allah allah da manzansa shi ya sani ya ce wallahi ranar kiyama ita ce ranar za ta tashi ta shaida wa kowane bawa da kowane baiwa abinda suka aikata a bayanta ita ƙasa kenan a kiyama ƙasa za ta ce wane ya bi ka ya Allah wane ya saba ma wane mabarnaci ne wane azzalimi ne wane mumini ne wane wato mai ibada ne yau mai idin tuhaddisu akhbaraha za ta ce wane yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza malam ƙasa za ta ba da labari shaida bayan littafin ka sai ƙasa ta yi shaida akan ka babu wani a cikin ku sai yayi magana da Allah tabaraka wa ta'ala samura ibn jundub yake cewa ku sani cewa ita wannan wuta wuta a tsoro ce ba wuta ba kadai gumi ma da mutum zai shiga kamar yadda na muku bayani shine babban tashin hankali kai ba ma shi kadai ba kwanciyar kabari kun san kwanciyar kabari ka san bala'in da ke cikin kabari duhu matsi abun tsoro abun firgici a cikin kabari abun damuwa a cikin kabari kana zuwa zaka tarar da mala'ikun da baka taba ganin su ba za su tashe ka annabi ya ce ana binne mutum ana sa masa ƙasar ƙarshe za a damai da ransa hatta innahu la yasma'a qar'ani alihim wallahi har karan takalman mutanen da suka kai shi sai ya ji karan takalman su zaka ji shashaf shashaf shashaf ana kana ji Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah kaza kana ji amma wallahi baka saka tashi ba mala'iku za su tashi su zaunar da kai a wannan kabari yajlis zauna man rabbuka وما دينك ومن نبيك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بئت فيكم waye mai addininka waye ubangijinka kaji sai an tambaye ka mai addininka wannan addinin da kake wasa da shi wannan addinin da kake sakai na rikon sakai na kashi da shi wannan addinin da kake masa rikon banza wannan addinin da baka so a danganta ka zuwa gare shi waye annabinka annabin da baka bin sa baka so a ce ma kai ahlus sunna ne ba kai cewa kake kai kana gaba ma da sunna sai an tambaye ka waye annabinka duk wanda ya bi wani ba manzon Allah ba ba zai iya bada amsa ba wallahi tallahi ashe annabi yana da matsayi da daraja da akabari ma sai an tambaye ka kafin a kai ka filin kiyama akan shi to za a yi maka wannan tambaya idan na kwarai ne za a bude ma gidan aljanna ka hango ta kamar kafa allura sai mutum ya yunkura yayi kamar zai shiga mala'iku su ce zauna me kake ci na baka na zuba saura kaɗan lokaci yana zuwa sai an tashi kiyama tukunna wancan shine gidanka gayi can sai ya murna sai a kawo mai sallarsa ta rinka taya shi hira salatinsa ya rinka taya shi hira zikirinsa wannan dare da ka tashi kana ta salati wallahi su za su taya ka hira a kabari wannan nafilar da kake ta yi kullum shi zai taya ka hira a kabari wannan sadaka da kake cirewa ka bayar su za su taya ka hira a kabari wallahi in ji annabi zai ce me wannan mai kyau haka sai a ce ai sallar ka kenan ai azumin ka kenan ai sadakar ka kenan ai zumuncin ka kenan ai alherin ka kenan idan baka yi aikin alheri ba kuma zaka ga bala'i annabi ya faɗa hadisin bukhari ya ce na farko mai kuɗi da ya tara kuɗi bai bada zakka ba za a shirya masa wani kumurcin maciji shija'u na akara kumurcin maciji zai zo ya kafe yana saransa kaf kaf kaf yana ana maluka ana kanzuka macijin duniya kada in ya sare ka yaya ballantana macijin lahira na kabari ya ce ni ne dukiyarka ni ne taskar dukiyar da ka ɓoye ni ne suto suto ɗinka ni ne kuɗinka na banki da baka ba da hakkin allah a ciki wallahi haka annabi ya faɗa a cikin hadisi ku je ku karanta za a buɗe masa gidansa na aljanna da ya yi aikin ƙwarar sai yunkura zai tafi sai a ce ya ina kama kara da ka yi aikin alheri da nan ne gidanka amma yanzu ba nan ba ne sai a buɗe masa gidansa na wuta sai ya ga bala'i wuta tana cin kanta da kanta sai ya yunkura ya yi baya sai mala'iku su danne shi su zauna ce ina za ka je ba ka yi aikin da za ka guje ta ba a duniya ai wannan shi ne wa'azin da ake muku ku shirya wa kiyama ku shirya wa kabari ina za ka je manzo Allah ya ce sai a ɗauki guduma ta wuta fayudrabu a dake shi a ƙarƙashin kunnensa makasa in aka dake shi zai yi ƙarar da da mutanen duniya suna ji sai sun mutu malam a kabari kuka ake saboda duka wasu dukansu ake yi mala'ika ne zai ta zabganka da guduma ta wuta a nan a gindin kunne in yadda ke ka sai ya fasa gurin ya rabarbashe shi kuma ka sake tsurowa don ba a mutuwa ka gama mutuwar ya ku yan uwana wannan huduwa ta mu tana magana ne akan tanadi don ranar tashin alkiyama da tunanin mai Allah ya tanada wa bawa ya Allah ka samu cika da imani ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka samu yan aljanna ne ya Allah ka samu ba rabon wuta bane ya Allah kai mana arziki ka ba mu lafiya zaman lafiya a wannan lardi namu ya ubangiji wannan gari namu na mubi ka samu sa albarka ka yalwata kasuwanci a cikin sa Allah ka ba mu kwanciyar hankali da nutsuwa ya Allah ka takaita mana tashin hankali da damuwa wannan kasa ta mu ta Najeriya abin da muke fuskanta na tsadar al'amura tsadar kayan masarufi kuncin rayuwa rashin tsaro rashin kaza rashin kaza ya Allah ka tausa tausaya mana ba dan alimu ba Allah mun saba maka hakikatan mun saba ma Allah ka yafe mana ya Allah mun yi kuskure ka yafe mana Allah kada ka kama mu da fushinka ubangiji Allah ka ba mu ingantacciyar rayuwa da zamu bauta maka ka mu shiga aljanna ya Allah ka ba mu shugabanni masu tsoron ka masu jin tausayin mu masu jin kayan mu ya Allah kar ka hada mu da wanda za su yi ta mana azaba ya Allah ka hada mu da masu jin kayan mu ka hada mu da masu tausaya mana Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqak Allahumma اغفر لنا وارحمنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين يا الله كيافي وايايمو كيافي ومعلممو كيافي ومغباتمو كيافي وابوكنمو كيافي وان uwanmu كيافي ومقوتمو يا الله كيافي منا غبا ديا اللهم اغفر لنا جميعا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم اغفر لنا جميعا اللهم اغفر لنا جميعا اللهم اغفر لنا جميعا يا الله كبامو kyakkyawan cikawa Allah ka bamu kyakkyawan cikawa Allah ka bamu kyakkyawan cikawa Allah ka raba mu da mummunar mutuwa Allah ka raba mu da mummunar mutuwa ya Allah idan muna kan kuskure ka bamu ikon tuba kafin mu mutu ya Allah muna kuskure ka bamu ikon tuba kafin mu mutu ya ubangiji ka bamu kishin addinin ka ka bamu son ka ka bamu son manzon ka ka bamu son bayin Allah ka sanya mana tausayi ka sanya mana jin kai ka sanya mana hakuri ka sanya mana son ibada ka sanya mana son imani ya Allah ka samu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa qumu ila salatikum yarhamukumullah